الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 20 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma daya ga watan biyu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ne ai yana da bambanci da sallama tunda anami manzan Allah ya ce shayi idza ammana al-imam fa amin idan liman ya fara cewa amin manzan Allah ya ce kuma ku ce amin kowa sai ya faɗa wai kamar misali a wajen sallah idan ka karanta fatiha kakan iya cewa amin za ka iya faɗa a matsayin roƙo ne kake Allah ya karɓi wannan addu'a amma kuma wajen hukunci ya sha bamban da hukuncin faɗar amin a cikin sallah tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa faɗar amin a cikin sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana mafi inganci fadar amin ya wuce matsayin sunna matsayin wajibi ne kamar yadda zahirin hadisin ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne idza ammana li imamu fa aminu da fadarsa idza qala li imamu ghayr al maghdubi alaihim wal dallin manzon Allah sai ce fa qulu amin kuma babu wani dalili wanda ya sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci wai karanta fatiha a lokacin da kake matsayinka na mamu lalle akwai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa abu huraira Allah ya kara masa yadda shi yana ganin wajabcin karanta fatiha ko da liman yana bayyanar da karatu aka tambaye shi to liman yana bayyanar da karatu yaya za mu karanta ta sai ce ikrabi hafi nafsik ya ce karanta ta a cikin zuciyarka domin na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la salata liman lam ya bi ummil qur'an babu sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha a cikin sallarsa amma tare da cewa magana mafi inganci wanda jumhurin malamai suke kanta a duk lokacin da liman yake bayyanar da karatu iya abin da yake kan mamu shine sauraro ba maganar ya karanta fatiha wannan hadisi da makaranta ɗazu idza qala li imamu ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa qulu amin malamai suka ce a cikin shi ma akwai wajibul jilala akan cewa inda liman yake bayyana karatu iya abin da yake kan mamu shine sauraro kaga ce akai in liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin kenan kafin ya faɗi wannan me kuke yi sauraro kuke to don haka kasancewar faɗar amin wato kasance wannan karanta fatiha a inda liman yake ɓoye karatu shine aka so matsayin shi sunna ce mustahabba kuma ba wajibi ba ne amma inda yake bayyanar da karatu wannan iya abin da yake kanmu matsayinmu na mamu shine sauraro na'am
zinariya wadda ake yin ake sawa ana ado da ita ita ana huda mata zaka ko kuma wadda ake harkar kasuwanci
wai kayan ado zinare da azurfa da mace ta tanade shi domin ado in ya kai gwalgwadon zakka shin zakka ta zama wajibi jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk zinariyar da mace ta tanada ko azurfa in dan ado ne babu zakka a kanta kamar yadda suka kafa hujja da dalilai da dama amma tare da cewa wasu malamai suna ganin wajauci kuma so domin wasu dalilai ingantattu tabbatattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hannunta cike da kwandigga waɗanda suke na zinare manzan Allah sai ya ce kina fitar da zakkar wannan ta ce a manzan Allah ya ce to kina buƙatar Allah ya canza miki da wari-wari na wuta a ranar kiyama ce a maza Allah ya ce to maza a fitar da zakarsu kaga kasancewar dalili ne tabbatacce ingantacce da dama wanda malamai sun tafi akan cewa zinariya ko ta ado ce in dai ta kai nisabi ma'ana gwalgwadon zakka dole ne mace ta lissafa a duk matsayin shekara ta fidda iya gwalgwadon abin da yake zakka an gane ko wannan magana kuma magana ce mai karfi saboda dalilan ingantattu ne daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗan kunnanki da wari-wari da zobe da sarka sai ki kai wajen makera su auna idan suka auna akan sikilinsu suka aka ga ya ba da nauyin gram 85 gram 85 sai ki tambayi malamai nawa ne gwalgwadon zakka a wannan shekara idan aka gaya miki adadin kudin to sai ki lissafa gwalgwadon iya wannan gram 85 shine za ki fitar da zakar misali a ce gram duk gram ɗin jika goma sha takwas kaga akalla kenan in ya kai gram 85 ne za ta fitar kenan zakar miliyan ɗaya da jika 530 miliyan guda jika 25 jika 500 jika goma sha biyu da rabi jikka talatin tana da dala dari da hamsin kenan jikka talatin da bakwai da takwas wato da dala hamsin kenan wannan in ta tsaya akan gram tamanin da biyar abin da ya ɗura akan tamanin da biyar shi ma hudda masa zakka za a yi in ta yi ƙasa ne da gram tamanin da biyar to babu zakka daɗin fa'ida amma namiji haramun ne ko zobe na azurfa ya yi na na zinare muke nihi haramun ne domin wani sahabi maza Allah sallallahu alaihi ya ga zobe na zinare a hannunsa maza Allah ya ce masa so kake Allah ya maka zobe na wuta a ranar kiyama fitar da shi ya fitar da shi ya jefar da shi bayan maza Allah ya wuce sai sabai suka ce dauki kayan kaman ko sai da kai kai amfani ya ce maza Allah ya ce in fitar da abin kuma in dauka ya ce wallahi na haramta shi don haka haramun ne namiji ya sanya zinare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah ya daga zinare da hannunsa na dama ya ya daga alharir da hannunsa na hagu sai manzon Allah yake cewa waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'ummata halali ne yake ga matansu don haka namiji zai yi ado da zinare kuma zai yi ado da alhariri amma ba a wannan rayuwa ta duniya ba sai in ya shiga aljanna a gobe kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a sai ce wa libasuhum fiha harir gani ko yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a ubangiji ta'ala yace yan aljanna za a musu ado wato da wari-wari waɗanda suke na zinare da gwalagwalai wali ba su hun fi harir ubangiji ta'ala ya ce tufafin 'yan aljanna a aljanna ubangiji ta'ala ya ce alhariri ne haka can faɗarsa ula'ika lahum jannatu adinin tajri min tahtihim al-anharu yuhallawna fiha min asawir min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'ma thawab wa hasunat murtafaqa na'am
macen da suke tare da mijinta kuma shi namijin ma'aikaci ne to sai wannan gwamnati take ba ta wani kudin ta na yara haka kudin yaranta a sunan take an ta dauki ciki sai a rubuta mace ne take da izinin ta dauki wannan kudin sai mun yi kewaye ya amshi kudin ya ce ya ciyar da ita kuma waɗansu matan ana samun wasu na samun matsala kan sasa kan sa haihu ba sai an wasa su a tsari dan amma wannan kudi dama a ƙa'idance na mace suke zaba sai namiji yake amsa wannan kudin yake ci ba tare da ya bata hakikan
to abinda za mu tambaya a nan shin daman haka kawai macen ce ake ba in tana da 'ya'ya a hukumance ko kuma mijin shi da yake a matsayin shi na ma'aikaci
babu yadda ba a yi yanzu kama a cikin soji an soji ne kudin yara a cikin biyan ka ake zuba ma amma a nagari ne cas kake tafiya ba sai ka kai cas ta duk gudunta mun a nagari ne an kaman farar hula ne aka kun gane ba kuma ne aka gane ina kun fahimta gane kun gane aha
shi abin da za a tar- za a bi diddigi a nan yanzu misali mace ce ce a matsayin ma'aikaciya da diyanta mijinta ba ma'aikaci ba ne na'am ana ba ta kudin diyanta ana ba ta
a sunan diyanta ne yan su suna da kuɗi haƙƙi ne na a to su in haka ne kenan haƙƙinta ne a ba ta haƙƙinta haƙƙinta ne kenan in ya zamanto mace a matsayinta na ma'aikaciya mijinta ba ma'aikaci ba akan ba ta da sunan diyanta in To- dai tana aiki in tana aiki nake tambaya da in ba ta aiki wa zai bata kenan kasancewar kenan in a ce mace tana aiki da diyanta mijinta ba ma'aikaci bane ana ba ta kudin diyanta eh a kowane Kenan wannan haƙƙinta ne.
a kowane service suke bada akwai da ba su a bada to kuma wannan yana buƙatar kenan dogon bincike akan wannan mas'ala kafin a yanke hukunci to ga ta wannan ina tambayar masarar wannan ayar na askulu hunna min haisa kantum min wujidikum من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا ulati hamli fa anfiqu alaihi حتى يدعن حملهن na to wai dangane da fadar ubangiji ta'ala askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litubayyiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun wannan Allah yana bayani ne dangane da matan da aka saka idan ka saki mace ubangiji ta'ala ya ce ka zaunar da ita a inda kake zama bakin gwargwadon halinka askinuhunna matan da kuka saka ubangiji ta'ala ya ce ku zaunar da su min haitu sakantum inda kuke zama min wujiri kun gwargwadon wadatar ku don karka ga cewa ka sake ta Allah ya tilasa ma ta zauna ta yi idda a gidanka ka ce bari in maida ki wancan gida ki je ki yi sai dai a nan da a nan inda ka sake ta nan gidan da kake zaune nan za ka zaune da ita har ta gama saboda da Allah ya ce a zaunar da ita akwai hikima duk abin da Allah ya ce a yi ko a daina akwai hikima saboda shi aure a kullum abin da Allah yake bukata ɗurewar shi ba raguwa ba kasancewar kana zaune da ita tana kwalliya kana fita kana dawowa takan iya yiwuwa wata rana ta yi ado ta burge ka wancan fushi da kai na ka sake- na ka sake ta ka huce ka maida ta ita ma tana nan a zaunan takan iya hucewa akan duk abin da ya wannan a mai da jakadu kenan amma in a ce ta tafi gidansu kai baka ganin ta ita baka ganin ka kowa sai ya manta da kowa to amma da Allah ya ce a zauna kenan a nan akwai hikima domin sababi ne na komawa wato na komawa zama aure tsakanin shi da ya sake ta da ita shine Allah ya ce wala tudaruhunna kada ku cutar da su li tubayyiqu alaihinna don ku kuntata musu har su kai su bukaci barin wannan gida an gane ko ka zaunar da ita Allah ya ce ka zaunar da ita ka zaunar da ita to kada ka ringa kuntata mata kana takura mata har ta kai matsayin yadda za ta bar maka gida shine Allah ya ce wa in kunna ulati hamli in har sun kasance suna da ciki Allah ya ce fa anfiqu alaihinna Allah ya ce ku ci gaba da ciyar da su hatta ya ba ana hamlahunna har su haife cikinsu an gane ko idan mace mai ciki ce ka sake ta dole zaunar da ita za ka yi in dai saki ne koma bayan uku za ta zauna a gidanka ta yi idda kuma ka ringa ba ta ci da sha da ɗawainiya cewa da gobe har ta kai lokacin da za ta ayu in kwa kasancewar sakin ya kai ƙarshe to ba za ta zauna a gidanka ba ta yi idda sai dai ta je gidansu amma in tana da ciki dole ne kuma ka ciyar da ita saboda cikin da take dauke da shi ko da ka mata saki uku ko da saki uku ne inda mace tana da ciki dole za ka ce da ita zama ne dai babu shi a kanta na'am tambaya ce suke yi ce salamu alaikum ruwan da baya gudu ana ana bayan gari ko tsari ya halitta ya halitta
wai ruwan da yake kwance a gu daya baya gudana sai ya zamanto ana zuba masa kazamta bawali bayan gari da sauransu shin ya halatta a yi arwalla da shi to anan dai abu na farko duk ruwa wanda yake zaunanne baya halatta a yi bawali a cikinsa baya halatta a yi bayan gari kuma baya halatta a shiga a yi wanka a cikinsa an gane ku sai dai a kwalho a tsaya a gefe a yi dangane da yin amfani da shi a nan sai a tsaya a kalli yanayinsa in ɗanɗanansa ya canza ko launi ko ƙanshi to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada amma ko da bawali ko bayan gari ya zuba a cikin shi inda ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba ya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada ƙa'ida ce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 34 قال المصنف رحمه الله تعالى باب من لبى بالحج وسماه قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني أنه قال سمعت مجاهدا وابن جبر يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة مجاهد ابن جبر الله يجيك أنسى كيتشيوا جابر ابن عبد الله الأنصاري ke faɗa cewa mun gabaci birnin makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج muna cewa labbaik Allahumma ya Allah mun amsa maka mun koma amsa maka labbaika bil hajji an gane ko yace labbaika bil hajji ma'ana mun amsa maka ya ubangiji game da yin haji shi anan kasancewar da yace labbaika bil hajji kenan a lokacin da suka zo miƙat kenan kowa zai yi harama bayan sun yi niyya sai suka yi al'ihlal shine daga murya dangane da abin da mutum yakan yake nihin yi na hajji shine sai ya ce labbai bil hajji sai muka ce labbai bil hajji ya ubangiji mun amsa maka game da yin hajji wanda daman ka'ida ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana mai ifradi zai ce labbai ka hajjan ko ya ce labbai ka bil hajji wanda zai yi tamattu'i sai ya ce labbai ka bil umra ko ya ce labbai ka umra wanda ku zai yi kirani sai ya ce labbai ka hajjan wa umra ko ya ce labbai ka bil hajji wa wal umra to shine anan yace wa nahnu naqulu labbaik allahumma muna cewa labbaik allahumma labbaika bil hajji muka ce labbaika bil hajji ya ubangiji mun amsa maka game da yin hajji da muka isa wato gab da birnin makka mun yada zango a wani dawa wanda ake ce masa sare fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'alna ha umra manzon Allah sai ya umarce mu cewa niyyar mu ta hajji manzon Allah ya ce mu warware ta mu maida ta umra an gane ku manzon Allah ya ce mu warware ta mu maida ta umra a wata riwaya sai bayan an zo maka an yi dawafi an yi dawafi an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa manzon Allah sai ya ce ma sahabbai duk wanda bi kuro hadaya ba manzon Allah ya ce to maza ya kunce hajjin shi ya maida ta umra to don haka kasancewar wannan dalili ne akan cewa ba laifi ko kuma mu ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ambaci abin da kake nihin yi in ma tamattu'i ko kuma ifradi ko kuma kirani kamar yadda anan yace wa nahnu naqulu labbaik allahumma wa labbaik allahumma labbaik bil hajji mahallu shahid shine fadarsa da yace labbaik bil hajji kaga anan sun ambaci abin da suke nihin yi shine wato hajji wadda take wato mufrad wannan kuma kamar yadda bayani ya gabata ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna cewa mutum yakan iya kunce niyyarsa ta hajji ya maida ta umra shine kenan faskul hajji bil umra kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan halaccin haka tare da cewa wasu ba sa ganin halaccin haka illa kasancewar magana tabbatacciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa cewa su kunce su maida ta umra to wannan dalili ne tabbatacce duk da cewa su waɗanda ba sa ganin halacci suna ganin cewa kadiya ce khassa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lallashi wato sahabbansa sai suka tafi akan cewa ma wai wannan faskhul hajji bil umra hukunci ne wanda yake munsukh duk da cewa kuma babu dalilin da ya shage shi babu tamattu'i ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا حمام هو بن منبه عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري أنه قال حدثني مطرف هو بن عبد الله بن الشخير عن إمران هو بن الحسين الخزائي هو بن حسين الخزائي رضي الله عنه أنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء wato imran ibn hussein allah ya kara masa yadda ke cewa mun yi tamattu'i a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa nazala alqur'anu yace kuma alkur'ani ya sauka game da bayani game da yin tamattu'i shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi qala rajulun bi ra'yihi ma sha yace wani mutum da ra'ayinsa ya faɗi iya abin da yasa amma dai mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi tamattu'i kuma alqur'ani ya sauka ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya yi tamattu'i to na kai shi abin da ya sauƙaƙa wato na hadaya in har babu hadaya babu ita babu kuɗin sayanta ubangiji ta'ala ya ce ya azumi uku a nan makka ran da Allah ya maida shi gida ya yi bakwai in an haɗa kenan goma cikakka shine sai ya ce qala rajulun bi ra'ayihi ma sha yace wani mutum sai ya faɗi abin da ya so wato da ra'ayinsa kamar yadda wata hanya ta hadisin ta nuna wane ne mutumin nan wanda ya faɗi abin da ya so da ra'ayinsa shine umar Allah ya ƙara masa yadda domin shine farko daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi hani game da yin tamattu'i an gane ko amma fa ba ya yi hani ba don saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi umar wato ya yi tawili ne akan haka ya yi iya tawilinsa kasancewar gaya abin da ya fi shine yin hajji wadda take ifradi ko kuma kirani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi don haka kuma ya ɗauki cewa wannan ƙadiyya ce khasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya lallashi zukatan sahabbai shi ya zo da hajji da umra ya yi kirani maimakon su a ce don hajji su kai manzon Allah sai ya ce to kowa ya kunce hajjinsa ya maida ta umra a ran takwas ga wata manzon Allah ya ce kuma kowa ya harama ta hajji to shine anan shi Imran yake cewa qala rajulun bi ra'ayihi ma sha'a dan haka wani mutum da ra'ayinsa sai ya faɗi abin da ya so haka Usman Allah ya kara masa yadda shi ma da ya zamanto khalifa yana hani dangane da tamattu'i kamar yadda hadisi ya gabata wanda Aliyu dan Abi Talib yake cewa tabbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajji da umra ya yi ihlalin su gaba ɗaya kirani don haka shi ma aliyu sai ya faɗa ga jama'a kuma ya ɗauki hajji da umra tare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi don haka dai wannan dalili ne wanda yake ƙara tabbatar da cewa shi tamattu'i hukunci ne tabbatacce ba a shafe shi ba don haka a wata riwaya shi wato imran yake cewa kuma lam yanzil fiha kitabullahi wa lam yanha anhu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'ani bai sauka ba dangane da hana yin tamattu'i ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai yi hani ba game da yin tamattu'i kenan hukunci ne wanda yake tabbatacce ba hukunci bane mansukh kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka to shine anan al-Imam al-Bukhari yayi tarjama kenan babu tamattu'i ala ahadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayani dangane da yin tamattu'i a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace fa nazala al-Qur'anu al-Qur'ani ya sauka aya ta sauka fa man tamatta'a bil umrati ila al-hajji fa mastaysara min al-hadi a wancan riwaya yace al-Qur'ani bai sauka ba ma'ana dangane da hani game da yin tamattu'i kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai yi hani ba don haka kenan duk wani wanda ya hani kar a waiwaya zuwa haninsa tunda in Allah ya ce kaza ko manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to babu wani wanda yake da ta cewa bayan fadar Allah da manzonsa babu qaulillahi ta'ala ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن جياث عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج أمرا إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلا ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من الم- من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وصنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa ikrima ke cewa an tambayi abdullahi dan abbas wato dangane da yin tamattu'i shine muta'atul hajji kenan فقال سي عبد الله بن عباس يتي أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يتي مهاجرون da mutanen Madina da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu wato sun yi harama game da yin hajji a cikin hajjin bankwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahalalna yace mu ma muka yi harama da hajji falamma qadimna makka yace lokacin da muka isa birnin makka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da mu ij'alu ihlalakum bil hajji umra manzon Allah yace niyyar ku da kuka yi ta hajji manzon Allah yace ku warware ta ku maida ta umra illa man qallada alhadiya manzo Allah yace sai dai wanda ya ma hadayar sarataya an gane ko ya mata rataya ita hadaya alama ake mata shine a daura mata wata kaba a wuya ko kuma a tsaga tuzanta wanda yake na dama jini ya dan zuba wanda koda ta bace hikima anan an tabbata taguwa ce wannan raƙumi ne na haddabba ce ta hadaya kenan za a kai ta wurin yankanta a yanka ta a ba waɗanda suka cancanta a ba su sune talakawa da miskinai na harami shine can Allah yake cewa ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal harama qiyaman lin-nas wa shahra al-harama wal hadaya wal qala'id to shine anan yake cewa illa man qallada al-hadaya sai dai wanda ya ma hadaya wato rataya manzo Allah yace karya kunce haraminsa kenan siran goma ga wata sai an yi jifa na farko kamar yadda ya gabata a wata riwaya sai ce faɗufna bilbaiti wa bisafa wal marwa abdullahi dan abbas ya ce muka yi ɗawafi shine kenan ɗawaful umra wa bisafa wal marwa muka yi safa da marwa wa atainan nisa'a muka je ma iyalinmu an gane ko ma'ana da saduwa amma a nan kasancewar abdullahi dan abbas yana cin albasa ne da bakin wasu saboda shi a wannan lokaci ba ma aure ba balaga ma bai ba an gane ko shi ne ya ce wa a tainan nisa a kenan ya ce muka je ma iyalinmu wala bisna ba kuma muka sanya tufafofin kafin haka waɗannan abubuwa haramun ne to amma duk lokacin da mutum ya gama umra ya halatta ya kusanci iyalinsa ya halatta ya sanya ɗinkakkun tufafi ya halatta ya yanke farce ya halatta ya shafa turare ya halatta ya gusar da wani gashi na jikinsa ya halatta ya rufe kansa da sauran abubuwa dai wanda aka haramta masa kenan shine a nan ya ce da muka zo muka yi ɗawafi muka yi safa da marwa shine ya ce wa atainan nisa'a muka je ma iyalinmu wala bisna siyaba muka sanya tufafinmu waƙala sai manzon Allah ya faɗa ya ce man kalladal hadiya duk wanda ya ma hadiyar sirataya fa innahu la yahillu lahu manzon Allah yake cewa ba zai kunce ba an gane ko haraminsa balantana ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa hatta ya bulugal hadiyu mahilla sai hadaya ta isa wurin yankanta ita kwa hadaya ana yanka ta ne a ranar goma ga watan zulhijja bayan an zo an yi jifa na farko ake yanka hadaya sannan a yi aski sannan kuma a gangara maka aje a yi dawa fulaifa ba sun ma'amarana a shi ya tattaruya ya ce sannan muka ci gaba da zama kenan a makka maricen ranar takwas ga watan zulhijja ran takwas ga watan zulhijja ita ce ake kiranta yawon tarwiya an gane ko shine yace da yamma ma'ana bayan azhar a ran takwas ga wata manzon Allah ya umarci mu an nuhilla bil hajji ma'ana mu dau aniya ta hajji fa idza faragna min al manasik yace lokacin da muka gama ayyukan hajji me yake nihi da mun gama ayyukan hajji a nan kenan da muka dau harama a ran takwas ga wata muka je mina muka kwana ran tara ga wata muka je muka tsaya a arafa da rana ta fada muka zo musdalifa muka kwana da muka kwana a musdalifa da aka wayi gari muka dawo mina muka yi jifa da muka yi jifa kenan muka yi aski shi na sai ce ji'ina sai muka dawo makka faɓufna bilbaiti wato muka yi ɗawafi shine ɗawaful ifaba wadi safa wal marwa sannan kuma muka yi safa da marwa wanda waɗannan abubuwa biyu rukuni ne daga cikin rukuni kowane ɗaya rukuni ne daga cikin rukunin haji tawaful ifada da as-sa'i bainas safa wal marwa kaga kenan me yake nunawa wancan dawafi da suka yi da safa da marwa da suka yi wancan na umra ne shine anan yace fa iza faragna min al manasik lokacin da muka gama kenan ayyukanmu na hajji shine mun tsaya a arafa mun kwana a musdalifa mun zo mun yi jifa na farko mun yi aski ji ina kenan sai muka dawo makka fadufna bil baiti muka yi tawaful ifada wa bis safa wal marwa muka yi safa da marwa wa qad tamma hajjuna yace hajjin mu ta cika wa alaina al hadiyu yace kuma dole ne mu bada hadaya kama kala Allah ta'ala kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa famastaisara min alhadi da ya ce faman tamatta bil umrati ila alhaji duk wanda ya ji daɗi da yin umra zuwa lokacin hajji ya yi hajji a wannan shekara Ubangiji ta'ala ya ce famastaisara ai fa'alaihi mastaisara min alhadi na kan shi wato abin da ya sauƙaƙa na hadaya dole ya bada shine anan abdullahi dan abbas ya ce wa alaina alhadiya hadiyu ya ce dole ne kuma mu ba da hadaya kamar yadda Allah ya faɗa fa mastaisara min alhadi faman lam yajid ubangiji ta'ala ya ce duk wanda bai samu hadaya ba babu ita babu kuɗin sayinta fa siyamu salasati ayyamin fil hajji na kan shi yin azumi uku azumi azumin kwana uku wato fil hajji anan kenan makka shi ne ake nihi da filhaji kenan a nan makka zai yi azumi uku wanda ƙarshen kwanukan yin wannan azumi uku malamai suka ce yinin arafa kafin yinin arafa ake buƙatar kai wannan azumi uku in san samu ne kenan me ya kamata ka yi shidda bakwai takwas rana arafa ka tafi arafa halin baka azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi baya azumi in kuma baka samu ba yin haka kenan bakwai takwas tara a ranar arafa kin ma sai ka ci gaba da yin azumin kenan kai uku in wannan bata samu ba to shine jumhur malamai suna ganin cewa zaka iya yin sha ɗaya sha biyu sha uku tare da cewa faɗa ce ta al'imamu shafi'i kafin haka amma daga baya shi ya dawo akan lafazi wanda yake am na haramci game da yin azumi a kwanukan suyi kamar yadda manzo Allah yake cewa kwanuka ne na ci da sha ba kwanukan azumi ba ne don haka lafazi ne wanda yake dunkulalle sai ya tafi akan cewa a waɗannan kwanuka ma mutum ba zai ba amma tare da cewa da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi rangwamen akan cewa mutumin da bai samu hadaya ba in mai yi wannan azumi uku kafin kenan rana arafa kenan sha ɗaya sha biyu sha uku yakan iya yi domin ran goma ga wata ranar sallah ce ranar sallah fa haramun ne yin azumi kenan sai dai sha ɗaya sha biyu sha uku shine anan yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wanda bai samu hadaya ba kenan na kan shi yin azumin kwana uku a nan makka wa saba'atin idza raja'atu kuma na kan shi yin azumi bakwai idza raja'atun ubangiji ta'ala yace in kun koma gida shine abdullahi dan abbas yace ila amsarikum ai zuwa biranenku wannan na nuna mana cewa idza raja'atun kenan in kun koma garinku tare da cewa al'imamu shafi'i shi yana ganin cewa izara ja'atum in kun dawo makka kenan kun gama aikin hajji a makka ma kana iya yin bakwai kin kenan izara ja'atum in kun dawo kun gama ayyukan ku na hajji sai ku yi bakwai to amma a nan fassara ta abdullahi dan abbas izara ja'atum ai ila amsarikum idan kun koma zuwa biranen ku to za ku yi azumi bakwai shine ubangiji ta'ala sai yace tilka asharatun kamila kenan ga uku ga bakwai in an hada wato goma cikakka wanda a hausa ake cewa gwari-gwari kenan a yi lissafi dalla-dalla sai yace ashatu ta jizi ya ce tunkiya tana wadatuwa kenan ka yanka rago wannan ya isa a matsayin hadaya in kana da halin bada abin da ya wuce rago to zaka iya badawa kenan in goma zaka iya saya ko sama da haka ko ka sayi raƙumi ko ka sayi saniya ka yanka duka wannan ba laifi an gane ko kamar yadda shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumi ɗari ya yanka kenan a nan kasancewar shi ne ya ce ashatu ta jiki ya ce rago ɗaya tak idan mutum ya yanka ya ce wannan ya wadatu fajama'u nuskaini fi amin bainal hajji wal umra yace sun hada wato ibada biyu a shekara daya tsakanin hajji da umra cikin shekara ɗaya sun yi hajji sun yi umra kenan sun su jefi tsuntsu biyu wato da dutse daya abu laguro daya allah ya musu dace dangane da yin hajji da umra sai ce fa inna Allah ta'ala anzalahu fi kitabihi wannan tamattu'i ubangiji ta'ala tabbas ya saukar da shi a cikin alkur'aninsa wa sannahu nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam yace kuma annabinsa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wato ya sunnanta shi wa abahahu linnas kuma Allah ya halitta wato yin tamattu'i linnasi ga jama'a gaira ahalil hajji an gane ko amma banda 'yan makka ko ka ce gairi ahalil hajji gairi ahalil hajji amma wannan gairi ahali makka wato banda waɗanda suke 'yan makka kenan a nan da ya ce an zalahu fi kitabihi wa sannahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam wa abahahu ayyat tamattu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu ce ubangiji ta'ala ya halitta ma jama'a yin tamattu'i gaira ahli makka amma banda yan makka yan makka su ba maganar tamattu'i a kansu da kowane lokaci su za su iya zuwa su je su yi umra dan sun yi umra a cikin watan hajji kuma sun zo sun yi hajji a wannan shekara su ba mutamatti'un bane ba ko kuma ka ce gaire ahli makka shine kenan wa abahahu linnasi gairi ahli makka amma banda mutanen makka kenan amma anan in kama kenan ra'un wasali kasa amma gaira ahal ahli makka kenan ita hadaya ta zama wajibi akan duk wanda ya tamattu'i amma banda yan makka in kama ra'un kin kenan wasali sama gaira ahli makka kenan su mutanen makka ba maganar hadaya akan su dan sun yi umra a cikin watan haji kuma sun yi haji a wannan shekara ba maganar hadaya amma in ka mata wasali kasa kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa su yan makka ba maganar yin tamattu'i bai halatta gare su lalle dan makka yakan iya tamattu'i amma shi ba maganar hadaya shine qala Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram wannan wajabcin hadaya ga mutumin da ya yi tamattu'i ubangiji ta'ala ya ce liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram ga wanda iyalinsa ba su zamanto ba wato suna zaune a masallacin Allah mai alhurma ma'ana ba su abu su ba 'yan makka ba ne me ake nuni da hadirul masjidil haram a nan suka ce wanda yake zaunan ne dan makka kenan ba bako ba dan makka dan yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji yayi haji a wannan shekara ya yi tamattu'i amma ba maganar hadiya a kansa kamar yadda Allah ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid haram amma ba maganar cewa shi dan maka ba maganar tamattu'i yakan iya yin tamattu amma kenan inda aka sha bamban shi ba maganar wajabcin hadaya wa ashhurul hajj allati zakara Allah ta'ala abdullahi dan abbas ya ce watannin hajji wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata su a cikin alkur'aninsa da ya ce alhajju ashkurun ma'alumat ya ce wannan watanni su ne shawwal wa zulqa'ada wa zulhijja faman tamatta fi hadhihi al-ashhur ya ce duk wanda ya yi tamartu'i a cikin wato waɗannan watanni shi ne ya ce faman tamarta duk wanda ya yi tamartu'i fi hazihil ashhur wato a cikin waɗannan watanni fa alaihi damun aw sawmun wato na kan shi shine bada hadaya kenan shine ake nihi da damuke ya zubar da jini ma'ana ya yanka hadaya au saumun ko kuma yin azumi kenan uku a makka in ya dawo gida ya yi bakwai sai ce warrafatu abinda Allah yake nihi da arrafatu da yace alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafata yace abinda ake nihi da arrafatu aljima'u shine saduwa da iyali wal fusuk da Allah ya ce wala fusuka abinda ake nihi alma'asi sune ayyuka na sabo wal jidal da Allah ya ce wala jidala fil hajji abinda ake nihi da aljidal ya ce almira wato ita ce gardama kenan da Allah ya ce fala rafasa ai la tarfasu kar ku sadu da iyalinku idan kuna hajji wala fusuka ai la tafsuku kar ku yi rashin da'a ga ubangiji ku saba masa wala jidala fil hajj ai la tujadilu fil hajj kar ku yi jayayya da jama'a ku ringa gardama a lokacin da kuke hajji wace gardama gardamar da za ta kai har ka fusatar da mutum wannan haramun ne an gane ku domin tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tauye ladan hajji domin zala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda ya yi hajji bai sadu da iyalinsa ba bai yi rashin da'a ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da irin wannan jidali to zai gama ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi matukar ya nisanci waɗannan abubuwa guda uku a takaice kenan malam ya biyo baya da wannan babi akan tabbatar mana cewa tamattu ihwa abu ne wanda yake tabbatacce ba mansuk bane kamar yadda anan abdullahi dan abbas me yake cewa anzalahu allahu fi kitabihi wa sannahu nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam wa abahahu linnasi ghaira ahli makka to dan haka kenan hani na umar allah ya kara masa yadda da usman allah ya kara masa yadda kenan wannan ba za a waiwaya ba don haka kuma malamai sun ma yi ittifaki akan matsayin tamattu'i gaya abu ne wanda yake tabbatacce kamar yadda Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani haka kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya sanya sahabbai suka yi babu liktisali inda dukuli makka قال حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدوركي قال حدثنا ابن ألي هو إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني النافي هو مولى ابن عمر أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin wanka a lokacin da mutum zai shiga birnin makka yin wanka a lokacin da za a shiga birnin makka ga menihin hajji ko umra suna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan umar nafi yake cewa ibn umar ya kasance iza dakhala adnal haram idan ya shiga kusa da harami kenan kafin ya shiga harami na makka amsaka an talbiya wato sai ya kame game da fadar labbaik allahumma labbaik thumma yabitu bi zituwa a wani dawa da ake ce masa zutuwa anan yake ya da zango ya kwana thumma yusalli bihi subha a nan zai kwana ya yi sallar asuba wa yagtasil idan an wayi gari sai ya yi wanka wa yuhaddisu kan sannan sai wuce ya shiga birnin makka wa yuhaddisu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaf'alu zalik kuma yake ba da labarin cewa kamar yadda yayi haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na aikatawa idan manzon Allah ya zo baya shiga makka sai ya yada zango a nan ya kwana idan ya kwana baya shiga birnin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi wanka to dan haka malamai suka ce wanka na shiga birnin makka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ganin in har baka samu yin wanka ba to kai arwalla wasu na ganin cewa taimama ma kakan iya yi in dai baka samu ba yin arwallar to wasu malamai suka ga wankan ba an yi shi bane takanas saboda shiga maka an yi shi ne saboda dawashi wanka ne na dawafi illa kasancewar zahirin hadisi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya shiga birnin Makka yake yin wanka kenan inda kasancewar domin yin dawafi ne yakan iya bari ma wani lokaci sai in ya shiga birnin Makka sannan yayi kamar yadda kuma shi Abdullahi dan Umar haka ya fahimci abin don haka sai ya da zango a nan ya kwana in an wayi gari bayan sallar asuba in yayi wanka sa hansi kuma sai ya shiga birnin makka kuma ya ci gaba da bada labarin cewa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa babu dukuli makkata naharan aw layla بات النبي صلى الله عليه وسلم بذيبوا حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da shiga birnin makka da rana ko kuma daddare kenan yadda ya saukaka gare ka ba laifi kakan iya shiga shine sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a nan zikuwa har ya kai lokacin da ya wayi gari manzon Allah ya yi sallar asuba bayan sallar asuba gari ya waye manzon Allah ya yi wanka kamar yadda bayani ya gabata ثم دخل مكة sannan manzon Allah sai ya shiga birnin Makka kenan a lokacin hansi Ibn Umar Allah ya kara musu yadda haka yake aikatawa kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi wannan kenan dalili ne wanda yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani lokaci yake shiga kenan lokacin hansi kamar yadda riwaya a cikin sahihu muslim lafazin shine yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqdumu makka illa bata bi zituwa hatta yusbiha wa yagtasil thumma yadkhulu makkata nahara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya shiga birnin makka kai tsaye idan ya zo sai ya kwana a nan zituwa idan ya sallaci sallar asuba manzon Allah in yayi wanka sannan da rana lokacin hantsi manzon Allah yake shiga birnin Makka to da haka shine anan yace Ibn Umar haka yake aikatawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kwana kenan bayan sallar asuba in gari ya waye manzon Allah yayi wanka da hantsi yake shiga birnin makka sannan sai ya zo da wannan hadisi na ibnu umar yake cewa batan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi zaiduwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a zaiduwa hatta asbaha manzon Allah ya wayi gari thumma dakhala makka sannan ya shiga birnin makka wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yaf'alu manzon Allah ibn umar haka yake aikatawa kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi kenan bayan ya yi ta'alikin hadisin sannan ya zo kuma da sanadinsa babu min aina yadkhulu makka قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا وابن عيسى قال حدثني مالك وابن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى wato wannan babi ne mala yake cewa min aina ya dukulu makka ta ina menihin hajji ko umra ya dace ya shiga birnin makka ta wace hanya ya kamata domin hanyoyi na shiga makka ba ɗaya ba biyu ne sun wuce a lissafa to ta wace hanya ya dace ya shiga shine ya shigo da hadisin ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga birnin makka ya rukulu min saniyatil uliya manzon allah yana shiga daga hanya wadda take madaukakiya lafazin saniya dukkan wani lalloci wanda yake na dutse ko kuma hanya wanda tudu ne shine ake kira da saniya jamunsa shine sanaya domin kasancewar makka a cikin duwalwatsai take akwai hanyoyi wanda su tudu ne akwai hanyoyi wanda su kuma korami ne akwai hanyoyin da kawai cikin duwatsu ne zaka bi lunguna ne to shine anan yake cewa yadkhulu min as-saniyatil ulya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga daga kafa wadda take madaukakiya wa ya kuruju min saniyati sufla idan zai fita daga makka yana fita daga kafa wadda take makaskaciya kenan wata hanya hanya ta kasa ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama